أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا أدوان إلا على الظالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وأهل القطب المختوم والبرزخ المحمدي المعلوم مولانا السيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأن وارث سره على التحقيق بلا نزاع مولانا الشيخ إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه باي هكا ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da kasancewa a wannan safiya mai albarka wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala wani annasiha az-zahabiyya insha Allah tabaraka wa ta'ala nasiha mai tsada da muke so mu ba wa 'yan izala wanda suke cewa kullum mu 'yan uwansu ne amma waɗanda suke faɗa a baki wannan nasiha da za mu ba su kullum akan abin da ya shafi wannan bangare namu na almajirta da bangare namu na da'awa akai muke so mu ba su shawara ba don komai ba kullum muna gaya musu muna musu wannan nasihan ne don mu gudu tare mu tsira tare mu gudu tare mu tsira tare nasiha ce wanda idan sun fahimce mu za su ga kamar yadda malam bahaushe yake cewa gyara kanka gyara kayanka afuwan gyara kayanka bai zamanto sauke mu raba ba gyara kayanka bai zamanto sauke mu raba ba wani na ga yana sawa na ce safiya ya ce a wannan awon yanzu safiya safiya ce a karwa kalla har yanzu sha biyu bata yi ba ai a ka'ida na bature ko ban san dai ko kila baka bin wannan ka'idan ba um, wannan gyara kayanka bai zamanto sauke mu raba ba nasihar da muke musu in sun duba suka gyara wannan abin musamman muna kira ga malaman cikinsu malaman su kuɗuban raha ɗin can 'yan sama ɗin na izala su duba wannan nasiha su gyara zai zama na sun taimaki al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun taimaki kansu domin duk rikicin da ake samu yau na cece kuce shine ana samun isnadul amri ila ghairi ahlihi ne wanda bai cancanta da abu bane ake sa shi yayi magana akan abu ka'ida kuma ta hukunta faqidu shay'in la yu'tihi wanda bai da abu bai iya bayarwa yau din nan duk abin da ya jawo mana muka shiga cikin rudani a musulunci ba wani abu bane shine rashin girmama takhassus rashin girmama takhassus yau ba wanda zai je ya dauki littafin chemistry ya ce zai bude zai yi magana akai sai wanda yake da ilimin ba wanda zai dauki littafin physics ya ce zai bude yi magana akai sai wanda yake da ilimin abin ba wanda zai ɗauki wani littafi kawai wanda yake ganin haka kawai shi sunan shi malami ya buɗe ya ce zai magana a kai sai in har ya san ilimin ba wanda zai shiga ɗakin tiyata ya ce bari in shiga in feɗe mutane in musu operation in ciro kaza in yi tiyata sai in ya zama yana da ilimin abu amma bil aks inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ya zama na kawai kullu man habba wa dabba bangaren da aka raina shine bangaren addinin musulunci bangaren da kowa ya tashi kawai zai zo ya bushi iskan sai zo ya ce zai yi karatu baka yi karatun na a gaban malamai ba baka yi a gaban iyayenka ba baka je makaranta da ake koyarwa na zamani ka je ka yi ba amma ka taso kana ɗauko wasu mas'aloli masu girma wanda har takan kai mas'alolin wai hukunci akan musuluncin wasu ta hanyar kafurta su ko ta hanyar bid'anta su ko ta hanyar mushrikanta su ga waɗancan duka abubuwan banza na duniya wanda amfaninsu sai in ka amfanar da al'umma ne tukunna Allah zai baka lada a kai, amma karanta su bai da lada bai da zunubi. Amma ya zama na ba wanda ya isa ya shiga ɓangaren ya yi magana sai in ka san ɓangaren kana da takassus. Amma Allah sarki, addinin musulunci ne kowa ya taso daga ya ɗan gama haya Islam ɗinsa, ya yi wata jami'arsa a Nijar ko a wani guri ko a Madina ko kaza kawai jami'a ɗin shi kenan kana tasowa kawai sai ka zo ka buɗe baki kai ta magana wannan fan an samu wanda yake nan. ballantana abin takaici waɗanda ake samu ɗin ba haka ba ne za ka samu kawai karatu ne na in ma sun yi ɗin karatun hand out ne ina malamansu a soro babu a gaban wasu malamai suka naɗa gwiwa shekara da shekaru ana koya musu yaushe jikinsu ya san menene ma'anan karatu ta hanyar in ka ƙi yi a dake ka a sa ka dole sai ka yi a tirsa sa ka kana kuka dare yana kanka rana yana kanka a karatu kake ba inda za ka je motsawar ka karatu tashin ka karatu duk ba su san wannan ba amma su su dinga buɗe baki eh ni hawa suna magana lokacin da kuka fito kuka yi nasiha wasu manyan kuka ce a gyara sai su ƙara sake gaugawun su kuma su fito wannan abu da izala take yi shine abin da ya jawo ya cutar da musulmai yau ya zama na kullu man habba wa dabba zai iya tasowa ya buɗe baki ya ce wai shi malami ne zai magana ba da haka ake da'awa ba kuna son ku yada da'awan manzon Allah a faɗan ku amma ku yada ko ku yada aqida ku amma ku yada da jahilai wanda in sun tashi ba abin da suka iya baki ba za su iya ja daidai ba karatu ba za su karanta daidai ba ballanta na fassara su yi ta kafirta al'umman manzon Allah suna ta tura al'umman annabi wuta to wannan abu shi ne ya jawo muke ba izala kullun nasiha su duba wannan abin wallahi tallahi in sun tsani waɗannan gauga'un da hana su magana daga cikinsu billahi lazi wa za a samu kashi arba'in cikin ɗari na wannan al'amuran za a samu sassauci amma suka tafi a irin wannan usulubi mutanen da ba su san komai ba su ɗora su akan mimbari su sake su su ce su za su dinga magana to akwai matsala yanzu kun ga abin da yasa zan yi wannan magana jiya na kalli wani bidiyo abin dariya abin dariya kwarai da gaske abin dariya wanda na kalli bidiyon sannan ya taba kirana ya taba kirana ya kira ni shi sunan shi Asadu Sunna Amori na ce Asadu Sunna Amori wane ne Asadu Sunna Amori a Sokoto nake ni ina daga cikin manyan malaman Sokoto kana daga cikin manyan malaman Sokoto amma ban san ka ba karon kalla kawai ya kira ni yayi ta wasu maganganu wai a lokacin an taɓa wani ɗan uwansa wai shi ma asadi sunna da aka yi kira ko zai ba shi kariya ne ko zai yi mai meye Allahu alamu an taɓa ɗan uwansa don haka shi ma ya fito ya zo ya yi magana ya yi ta maganganu na ceto akar makalla Allah ya albarka saboda baka da lokacin da zaka kula irin waɗannan baka da lokacin da zaka ba su lokacin ka ne tsada wani wawa ya tsaya yana magana da kai irin abin da ake gudu nasihar da muke wa izala sai gashi yau idan mun fito mun yi musu gyaran larabci mun ce izala larabcin nan da kuke magana a kai akwai hatsari a ciki ba ku iya ba sai su fito ƙarya ne ƙarya ne larabci ba shine addini ba kamar yanzu yanda zan samu kuɗi daga cikin dolayen su kuji zan samu kuɗi daga cikin dolayen su kuji larabci ba shine addini ba wanda gashi malamin su shehin su wanda sun fi girmama maganar sa sama da maganar manzon Allah wallahi sun fi girmama maganan Ibnu Taymiyyah na rantsi da Allah wannan rantsuwa ce da bana kafara akai na rantsi da Allah sun fi ganin girman maganar Ibnu Taymiyyah saboda sama da ta annabi saboda zaka kawo annabi ya ce gashi karara magana da bata buƙatar tawili su take su shure matakar Ibnu Taymiyyah bai fahimce ta a yanda kai ka faɗa ba gashi magana ce karara bata buƙatar tawili amma sai su ɗauki maganar Ibnu Taymiyyah ga magana annabin su juyar wannan abin da akwai abin takaici maganar da muke musu kullum na batun ku je ku iya larabci ku je ku iya arabiya babu shakka yare ne yanzu zaka samu abin da muke faɗa ba cewa muke kullum muna daɗa maimaita wannan ba cewa muke ba ma kuskure a larabci ba muna yi muna yi ba a larabci ba ma a hausa a hausa muna yi yanzu zaka samu hausan mutanen gari gari hausan su kowa daban-daban hausan sakkwata daban hausan kano daban Hausan ina ne daban, mu nan Bauchi yanda muke cikin Hausa daban, Hausan 'yan Zariya daban. Amma za ka samu alal aƙalli yanzu mu idan ka zo ka ji ɗan Bauchi ga shirye gari na ne ba, ba ina kushe garin ba, amma za ka samu a cikin Hausan mu akwai wasu kurakurai yanzu misali, za ka ga ɗan Bauchi yana iya magana, ba zai iya ce maka zan yi kaza ba bayi da za. In dai ɗan cikakken ɗan Bauchi za ka je ce maka dan yi kaza, ba dai yiwu na yi kaza ba. dan yi kaza ko kuma ƙaƙa da a yi a yi kaza irin wannan tsamin bakin misali amma kaga wannan kuskure ne amma ba shi yake gwada baya jin hausa ba da sauransu irin wannan ko kuma ka samu damirin namiji a ba wa mace mace a bashi namiji zaka ji an ce misali wuta zaka ji sun ce an kawo uta an kawo uta maimakon a ce ita ce sai ka ji an ce ita ne ita ne misali irin waɗannan abubuwan suna nan da sauransu to irin wannan irin wannan in ya zama na istilahat ne na yaran mutane ba a lissafa shi a cikin kuskure ko da mutum ya zo ya yi magana da shi da sauransu kuma wanda in ya ga dama din zai iya canza harcensa zai iya faɗan daidai din ya san daidai misali zai iya ce maka ba zai ce maka dan yi kaza ba zai iya ce maka zan yi kaza zai iya faɗa saboda kuma ya san haka ne daidai to kaga ba za ka kama shi da jahilci ba saboda me ya riga ya sani ko ka ji ya ɓata to kawai wannan yayi ne a harshensa amma ka san ya sani to haka a ka'idar larabci lokacin da ka zo kake magana Allah shi gafarta malam akwai kuskuren da ka iya sai harce ya sibice ka faɗi ba daidai ba anta ma'azur wannan kowa yana iya faɗawa cikin wannan kuskuren amma akwai kuskuren daga ka tafka an san wannan babban kidahumin jahili ne ya tafka wannan kuskuren babban kidahumin jahili don haka su sun sabarwa ransu cewa sun san ba su yi karatu ba harcen su ba zai daina haila da wannan mummunan kusakurai na arabiya ba don haka sai suke ne sai suke nuna cewa yaren larabcin ma bai da amfani kawai annabi ya zo ya koyar da mutane shari'a ne ba ya zo da koyar da mutane larabci ba in jiwa in jiwa Allah ya ce ya saukar da alqur'ani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mun saukar da alqur'ani arabiyyan balarabi kai kuma ka dinga cewa annabi bai zo koyar da mutane larabci ba ya kamata a ji tsoron Allah irin waɗannan za ka samu gashi don saboda me sun fahimci cewa idan da larabcin za a hana su yin da'awa in kuma su ba su iya ba don haka bari ku ji me suke faɗa ga su akwai wanda suke da matsala ƙwarin gasken gaske kuma malamai ne manya a gidan balaga da haka damun da zaka karanta na larabci ba kai saka yi min wayo da shi ba ni na san cewa Allah ya aiko annabi ne don ya koya wa mutane shari'a ba don ya koya musu larabci ba wannan shine da haka duk abin da zaka faɗa na wata ƙa'ida ta larabci na waye na waye akwai wasu ma mulhidai ne zindiƙai ne ko Allah ma ba su yarda da shi ba kuma da larabcin suke kowa su yi amfani da shi don su ɓatar da mutane.
Da kun ji? Saboda ne, ya san ya yi wa kansa hukunci, bai iya larabcin ba ya san ba zai iya magana da larabci ba alal itlaq bai iya ba. Kuma shi bai yadda ya ajiye wannan hidima ta da awa ya je ya nemi sana'a ya dinga yi ba dan haka sai yayi ne sai ya hukunta cewa shi larabci ba wani abu bane shi zai ci gaba da da'awansa saboda me a cikin da'awarsa dawarsa take a cikin da'awarsa dawarsa take in ya daina bai da dawa a gidansa dan haka ya gwammace tabbatar da al'umman manzo Allah da shirgeyyen gemu da bakin duhun jahilci ya san bai iya ba to abin da muke faɗa ina daɗa maimaitawa larabci kamar yadda na faɗa wani ɓangare ne na addini amma wannan maganar da ya faɗa yanzu bari mu ji menene ra'ayin ibnu taymiya ra'ayin ibnu taymiya akan maganar da shi wannan yaro ya faɗa wannan yaron bari mu ji me ra'ayin ibnu taymiya akan abin da ya faɗa kun ga ya ce shi ya san larabci bai da wani amfani Allah bai turo annabi ya koyar da larabci ba ba haka ya faɗa ba to bari ku ji ibnu taymiya a cikin littafinsa iktida'us siratal mustaqim ga abin da ibnu taymiya yake faɗa yake cewa fa inna nafsal lughal arabiyya min ad-dini wa ma'rifataha fardun wajibun yace yaran larabci ku sani min ad-dini yana daga cikin addini Allahu akbar tun daga nan kaga ibnu taymiya ya zubar da banza tun daga nan ibnu taymiya ya zubar da shi sai yasa wani sa'in sometimes ma duk da irin yadda muke ganin ibnu taymiya muke da wuta a kansa amma wani sa'in ba ma sai in gama ba mu yi wa ibnu taymiya adalci ba ma muka ce waɗannan irin waɗannan su ne almajiransa wallahi wani sa'in sai in ga ba mu yi mai adalci ba ma mu ce irin waɗannan daƙiƙai masu tosassun ƙwaƙwalwa ya zama su ne almajiransa dan alal aƙalli magana ta gaskiya ibnu taymiya malam bainahu wa baina bainahu wa baina haula'i masafa ba'ida jiddan jiddan ya musu nisa waɗannan sun yi kaɗan a ce su ne almajiransa wallahi sun yi kaɗan wallahi duk da irin abin da yake tsakaninmu da shi na ganin batansa da me amma waɗannan waɗannan tarukutan wallahi ya fi su sosai ba haɗi yake cewa fa inna nafsal lughal arabiyya min ad-din yaran larabcin nan da kuke gani inji ibnu taymiya yace a cikin addini ne wa ma'rifataha saninta ai inna ma'rifataha saninta ita wannan yaren larabcin ka san yaren larabci fardun wajibun dole ne in ji ibnu taymiya yace fa inna fahamal kitabi was sunna domin fahimtan alqur'ani da fahimtan sunnan manzon Allah fardun dole ne in ji ibnu taymiya yace wala yufhamu su kuma alqur'ani da sunna ba zai taba yiwa ka fahimce su ba illa bi fahamil lughal arabiyya sai in ka san yaren larabci yace wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da wannan abin ibnu taymiya yace wajibi ne duk abin da wajibi ba zai cika ba in ji ibnu taymiya to ku ji ga abin da ibnu taymiya ya faɗa yaren larabci saninsa dole ne saboda kai har sai ya kawo wasu asarai ma yace kai summa min ha ma huwa wajibun alal a'yani sanin larabci akwai abin da yake wajibi ne alal a'yani akan ɗaiɗaikun mutane masu da'awa in dai zaka yi da'awa zaka kira zuwa ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya yace dole sai ka san larabci wa min ha ma huwa wajibun alal kifaya akwai abin da kuma wajibi ne alal kifaya wasu sun ɗauke wa wasu sai ya ce wa haza ma'ana ma rawahu abubakar ibn abi shayba yace wannan maganar tawa shine abinda abubakar ibn abi shayba ya rawaito cikin musannad kenan yace haddathana isa ibn yunus an thawr an amr bin yazid qala wannan isnadi ya koro yace daga amr bin yazid yace kataba umaru ila abi musa al-ash'ari sayyidina umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhuma ajma'in amma ba'adu ga abin da sayyidina Umaru ya ce mai fatafaqahu fi sunna ku tsaya ku koyi sunnar manzo Allah da kyau fatafaqahu fil arabiyya kuma ku tsaya ku koyi larabci da kyau wa a'ribul qur'ana ku karanta alqur'ani da yaren larabci yanda Allah ya saukar da shi fa innahu arabi domin alqur'ani ba larabi ne ta kai wa sayyidina Umar ya zo shigewa ya ga wasu mutane suna jifan kifiya suna harba kibau sai sai ɗaya daga sai sai Umar ya tambaye su me suke yi sai suka ce inna qaumun muta'allimina a yanda suka faɗa sai suka bata larabcin inna qaumun maimakon su ce muta'allimuna sai suka ce muta'allimina sayyidina Umar ya sunkuyar da kai yace lahanukum ashaddu alayya min su'i ramikum kuskuren da kuka yi a larabci yafi mummuni akan munin jifar kifiyanku da kuke yi to ya zama da sahabban manzon Allah suna faɗan wannan cewa a koyi larabci malamai duk sun tafi akan haka ga ibnu taymiya kan kat ya faɗa yace larabci yana wajibi ne a cikin addini gashi abinda ibnu taymiya ya faɗa amma bari mu ƙara maimaita muku ku ji abinda wannan saba likitan ya faɗa Nasu ga malamin nan ya kawo malamai guda goma akwai wanda suke da matsala kwarin gasken gaske kuma malamai ne manya a gidan balaga da haka daman da zaka karanta na larabci ba kai saka yi min wayo da shi ba ni na san cewa Allah ya aiko annabi ne dan ya koya wa mutane shari'a ba dan ya koya musu larabci ba wannan shine da haka duk abin da zaka faɗa na wata ka'ida ta larabci na waye na waye akwai wasu ma mulhide ne zindikai ne ko Allah ma ba su yarda da shi ba kuma da larabcin suke kowa su yi amfani da shi don su batar da mutane.
San uwa kunji, kunji, shi kuma Ibn Taymiyyah yana cewa yaren larabci min addini addini ne wa ma'rifatuha fardun ka san yaren larabci inji ibnu taymiya dole ne da haka zaka ga ko na kalli wani lecture sa ko in ce wani shiriri tansa da yaje yayi a Kano ya zauna a cikin ɗaya daga cikin masallatan matasan malamai na Kano Abdulsalam Baban Gwali yana zaune a gefensa shi Baban Gwalin da yake ya dan fishi basira sai ya zauna kawai yana yin haka yana jinsa aikin baban gwala a wannan gurin yana sake bullet sai ka ji baban gwala ya dan juya mai haka ya dawo da shi ya ce dawo dawo sai sai tashi sai ya dawo da shi to abin da mu muke faɗa izala ku duba wannan lamura waɗannan yara irin su Musa da kuka turo ba za su amfanar da tafiyar ku ba komai ba za su yi ta cutar da tafiyan ku bai da karatu kun san bai da shi bai sani ba kun san bai sani ba amma kuka gwammace ku sa shi yana ɗaya daga cikin abin da idan sun zo sun ɗauko littattafanmu tun a littafin in kaji yadda suke sake bullet suke sake bullet iri-iri bullet iri-iri marasa daɗi to tun daga nan zaka gane cewa wannan ba a nufi alkhairi da aka sake waɗannan yara izala ta sake su ta ce su ne za su zamanto jagorori a da'awa ba da haka yana ɗaya daga cikin abin da bari mu sa muku kuji bari mu sa muku kuji za mu yi ta maimaita sai sun gyara sai sun gyara bari kuji
Thank you.
an nuna mun mafi alherin halitta a matsayin bayi lokacin da mutanen da muke kwanci da su a cikin tanti suka yi bacci sai ce wa annisu yana ɗebe min kewa wani sai ya ce ainihin wato ɗunfi wato a yi annisu a wato ɗunfi rubutuna yana ɗebe min kewa wa nafsi da kuma ainihin wato raina Ya salam.
wa labi sannan da kuma ainihin wato harshe na jiharan asiri da kalbi zuciya na unsuhu abin da ke tsere masa kewa bi shida'i da waraka na sai su muhammadu muhtaru ilahi muhammadu zababban allah Yan uwa ku ji. To kun gani? Yanzu fa wai bai jikan shubran yake karanta kuma aka yana so in ya karanta ne ya kafirta shubran. Uritu bi khairil khalqi yace khaira mara'i an nuna min mafi alherin halitta a mazaunin mafi kyan abin gani in tabihu wannan fassaran akarwakumullahu an nuna al- da albarkan annabi Allah ya nuna min mafi kyan abin gani shi kuma sai ya ce an nuna min annabi a mazaunin mafi kyan abin gani interview wa dirsi yana cewa wa dirsi wai da rubutuna wa nafsi wa niqsi yana cewa wa nafsi wa niqsi yana cewa wa nafsi saboda Allah ya jama'ar annabi kuma a ce izala ku sake waɗannan irin yara su zamanto su ne masu kunda ku dinga koyi da su ku duba yadda yake bata baki fa wani kisi wa nafsi kake cewa la haula wala quwwata illa billah to abin da zai ba ku mamaki mafi muni bari ku ji bari ku ji gashi gashi la haula wala gashi dan uwa ku ji fa fama bari hal akhzu anil muhaddathat fama bari anil muhaddathat fama bari hal akhzu anil muhdathati anil muhdathati fararrun al'amura shi kuma sai ya canza fassaran wai malaman sufaye sun ce ba kyau a karbi ilimin haddasana haddasana na hadisi fama bari hal akhzu anil muhaddathati shi kuma littafi yana cewa fama bari hal akhzu anil muhdathati to kun ji ba da fa'il bar ku ji la haula wala quwwata illa billah ba daɗi ne jin wallahi sai in ji kaman an cake ni wallahi sai in ji kaman an cake ni wallahi ku ji wa man qada umuruhu haka fa wa man qada umuruhu ana wa man qada umrahu fi talabil muhdathati shi kuma yana wa man qada umuruhu fi talabil muhaddathati ya ay la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu dan Allah, dan Allah, dan Allah izala bai kai ku yi wa kanku faɗa ku gane irin waɗannan yaran da kuke turowa kuna cutan al'umman manzan Allah ba. Saboda Allah da annabi, ya kamata a ji tsoron Allah, a gyara irin waɗannan abubuwa, wannan abubuwan ba daidai ba yanzu da wani na faɗa ne na kawo maganganun kwashe baran kwashe tijjani sai kai fushi a kaina, amma maganan ibnu taymiya na kawo. maganganun ibn taymiya yana korewa cewa irin waɗannan ba su da hazzi a addini ku daina sako su to abu mafi muni wanda nake so na tafi wanda shi wannan na buɗe da shi saboda shi ne dolansu na farko to amma bari ku ji dalilin da yasa kusan zan yi wannan nasiha da nake ga idala yanzu kun ga ai ya faɗa ya ce yaren larabci shi a gurinsa bayi da wani kima ana samun kafirai ma sun iya larabci sun iya kaza da sauransu haka ya faɗa to alhamdulillah yau kada ajjahi zatu qaula kulli khatibin abinda muke gaya wa izala na cewan ku gane larabcin nan da kuke cewa ba komai bane wani abu ne sai gashi ɗaya daga cikin su ɗaliban su masu garaje ɗaya daga cikin su wanda na gaya muku ya taɓa kira na ɗaya daga cikin su ya je a sakkwata garin yaya garin yaya ya je taɓo wanda ya fi ƙarfinsa. Shi kuma wanda ya fi ƙarfinsa nan ya ga ba zai iya ya tanka mai ba sai ya ɗauko mace mace ɗaliba yarinya ƙarama yarinya ƙarama ya ɗauko ta ta ajiye a zauna da ta zauna me ta gyara mai ta gyara mai ta gyara mai sanin sunnonin alola ne ko sanin farillan alola me ta gyara mai larabci dai ta gyara mai larabcin da muke ta faɗa kullum ku gyara ku gyara sai yau gashi ya ku ya ku a junanku ɗayanku da ya fita daga hanya kuka turo wata tasa niƙabi ɗaya daga cikin ‘yan izalan ta zauna tana gyara mai larabci tana nuna shi ba malami bane shi ba ɗalibi bane abin da muke faɗa kuke cewa larabci bai da wani amfani to yau gashi daga cikinku an samu yarinya ƙarama ta zauna tana gyara wa wani yaro ɗaya daga cikinku na cewa me maganan mun dai da kuka ƙi sai kun komo kun dawo kan turba larabcin da ba kwa so ɗin dai sai kun gyara sai kun dawo kan turba maganar da ba kwa so din gashi ta maimaitu yawwa kuma kaga ba dan ba yar dariƙa bane ta gyara mai ballantana ku jawo shi dan haka masu cewa larabci bai da wani amfani kai Yusufu da kike cewa larabci bai da wani amfani bai da kaza kai ba wanda ya isa ya burge ka da to fito ka ce wannan yarinyan gyaran da ta yi wa wannan dan uwan naka tunda dan uwanka ne ɗalibi ne dan uwanka fito ka ce masa ka ce mata gyaran da kika yi mai bai da amfani in gaskiya ne ki gyara mai aƙida fito ki ka faɗa mata ka faɗa haka in kun isa ko a samu wani daga cikin ku ya faɗa ko kuma alal akallin ba samu wani ya faɗa ba wani ya fito ya kwace shi a hannunta na farko dai ita wannan yarinya ina sa mata albarka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mata albarka dan jiya da na kalla na yi nishaɗi sosai zan samu ku yan uwa za ku taya ni nishaɗi za ku taya ni nishaɗi na yi mata albarka jiya mun fito daga na fito daga wajen karatun riyadu salihina daga masallaci ina dawowa kawai sai nake ganin mun gama karatu a masallaci na riyadu salihina sai nake ganin ta ta sako ta sako wannan an sako wannan bidiyon a facebook na tsaya na kalla saboda yadda na tsaya na kalla yadda na kasa tuka mota na faka gefe na dan yi dariya na yi dariya na ce to yau gashi abin da muke gyara wa izala da sun ji shawaran mu da illar bata kai su ga haka ba amma yau gashi daga cikin su ɗalibar su ta fito tana wa wani mai da'awa gyaran larabci a cikin su in gaskiya ne sai su fito ta ce su yi masa ta yi masa gyaran aqida ba gyaran larabci ba bari kuji abin tausayi yanda ta rike shi ta rike wuyarsa tsaf da haka wannan yarinya Allah ya mata albarka kuma muna roƙon Allah Allah ya ƙara yawaita irinta a cikin kowane ɓangare sannan kuma muna kira da ‘yan uwa mata su dubai irin waɗannan ɗalibai a dinga koyi da sanin addini ko mun ƙanƙantansa a dinga koyi da irinsu insha Allah tabaraka ta'ala za a dace domin abin da yakan la haula wala quwwata illa billah bari ku ji ‘yan uwa gashi yanzu za mu danna muku gashi nan ‘yan uwa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ‘Yan uwa ina so in yi tsokaci ne game da waɗansu abubuwa da na ga suna yawo a social media na wani mai da'awan malanta wanda ya shirya ɗakin mata ta yana abubuwa wai da su cewa shi malam nan. To shi na sai na ga ya kamata mu ɗauke ma malamai nauyi da tsayawa kula shi tun da na ɗaki na mu a daidai da shi. Jama'a ba ƙaramin abin kunya na ba a ce mai da awon malanta. Zai zama na yana karanta hadisan annabi da kuskure yadda ba daidai ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haɗa hadisin cewa wa ma asabaka lam yakul li yuqbi'aka. Sai ni ji yana kuskure wurin karanta.
Yan uwa kun ji me wannan ɗaliban ta ce kafin ta ci gaba ku yi haƙuri. kun ji cewan ta ce bai kamata mai da'awan malinta yana kuskuren larabci ba inda gaske ne Musa Yusufu fito kai mata raddi ka ce jahila ne bata san komai ba bari ku ji yanda za ta kama shi ta taɗe shi ta fyaɗe shi dukan uwar kaɗanya wanda inda ni ne shi daga lokacin kuma kuskuren da irin wani kuskuren da muke faɗa kuskuren da ka riga ka san jahilci ne ba kuskuren harce bane inda kuskuren harce ne za iya mata uzuri a ce wannan kuskuren harce ne amma wallahi asalin dukan tsiya ta mai kuskure ne na gaske bari ku ji gashi yan uwa kuskure ne na gaske sosai a yi hakuri a ci gaba
faɗa hadisin cewa wa ma asabaka lam yakun li yukhdi'aka sai ni ji yana kuskure wurin karanta shi yana karantawa wai lam yakun li yukhdi'uka annabi ya ce ma asabaka lam yakun li yukhdi'aka duk abin da ya same ka bai kasance mai kusuri maka ba
karatun na ba kuma ya kasa hankuri ya yarda da cewa yanzu ya kamata ya ce ya nemi ilimin sai wani hadisi na gaba ina so yanzu koya ma kake karanta shi Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wai mai dawon malanta shi na ke karanta hadisi ba daidai ba. Yadda annabi ya faɗi hadisin alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'a. Sai na kana karanta wai alal mar'il muslim. Wanda wannan kuskure na. Duk ga ɗalibin nahau wanda ya san nahau ya fahimci nahau ba hauka yayi ba. Ya san cewa wannan mimun din dole za ta ɗauki wasalin jarra ba ya da za a yi a ce ka ɗauki don mata manta. Sai wata aya can ta gaba wadda mala'iku suka mai san ma Allah magana da jawabin yadda siyakin aya take mala'iku sun ce ma Allah qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim sai kai kuma ni duka na karantawa wai qalu subhanaka anta waliyuna min duni qalu subhanaka anta waliyuna min duni ko sai ce bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bi aktsaruhum bihim mu'minun wannan kuskure na ba haka ayat ta zo ba yadda ta zo mala'iku sun mai sama Allah an ta ce qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim ba min duni ba sai malam mai littafi ya kawo cewa can cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa li sahibi naqa ga ma'abucin taguwa sai kai kuma ni duka na karantawa wai li sahibi لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الناقدة Jaki da lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'abuci taguwa ma'abuci da taguwa ko me ma'anar lissafi mai na ita to wannan sai a gyara sai hadisi na gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisin man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din sai kai kuma sai ne ta kana kana karanta man yuridillahu bihi khairan yuwafiquhu fid din من يرد الله به خيرا يوفقه في الدين an kama daga mu'awiya Allah shi tsara yadda da shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufi da alheri duk wanda Allah ke nufi da alheri to yuwaffiq ya yuwaffiqu fi dini wanda ba karamin abin kunya na ba a ce wai kana da awon malanta amma baka iya bambancewa tsakanin yufaƙin guba da kuma yuwafiƙuhu to in baka sani ba za mu bambanta ma na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana magana na akan cewa akan fahimta addini sai kai kuma kana canzawa kana koma akan wanda ba shi aka magana akai ba wanda ya kamata kahin kai karatu ka san me za ka karanta ka kuma iya karantawa ma da girman kai mu sai mu koyi karatu wurin malamai akwai matsaloli ba guda ba wanda na tara ire-iren waɗannan za su kai guda hamsin kuma insha Allahu akwai zama ɗaiɗai har guda goma wanda yau na yi zama na farko da guda biyar guda tara na nan sahi sai in ka gyara ka yi shi yadda ya kamata Allah ya muna muwaffaqa.
Amin. Na lura. Ah, ƴan uwa, abun afuwa da Allah. Ahem. Abun afuwa. Da Allah abun afuwa. Ah, Alhamdulillahi ah, kun ji dai lissahi binakita. lissahibu na kita sun ce lissahibu na ka ya ce lissahibu na kita kai lafalo da kutin lamila annabi yana yi faƙihu fiddini yana yi wa fiƙihu fiddini wannan shi ake kira a a yaren malaman nawa suka ce wannan shi ne kalbi kenan in kana neman kalbi to wannan shi ne kalbi daga yi faƙihu an koma yi wa fiƙihu lissahibu na kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ba wannan su ne su ne matasan izala daga mai cewa wa man kada umruhu an talabil muhaddasati sai mai lizabi na kita haba izala wallahi kuna cutan al'ummar manzo Allah Allah kuwa Allah kuna cutan al'ummar manzo Allah wannan ba karamin kuskure bane a ce yanzu kuma wai waɗannan irin waɗannan su ne wai za mu yi magana tahaddusan bi ni'matin lahi wala fakara su ne zamu yi magana kuma wai sai zama wai su ne suke suke da bakin da har ma ya wannan yana iya daukan nan ba wai ya kira mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga wannan abin bai dace ba wallahi mm rahimallahu mri'an arafa qadra nafsihi eh duk mutumin da ya san kimar kansa Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa amma dai irin wannan sahibu nakita ya sayyadi sahibu na kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na kita wato izala dan Allah dan annabi kurfa al'umma manzon Allah asiri wallahi tallahi kuna cutan al'umman annabi kuna cuta yanzu ba shi kadai ba bari ku ga ya kamata in ƙara danna muku wani wani wani wani wani wani yaro wanda na ɗauka wannan yaron tuntuni tuntuni wani yaro lokacin wani shekara yana ga ya kai biyu ko uku na taɓa yin magana a kansa wasu ran shi saiful islam ne ko waye kawai sai kwanan na aka nuno min bidiyon sau yana magana akan malam munir yana magana akan mu da sauransu bari ku ji irin karatun su bari ku ji ƙananun larabci billahi lazi wanda wannan ba wai mistake din harce bane a'a kawai jahilci ne basu iya ba basu iya ba basu iya ba basu iya ba bari ku ji da shi waye sai na Umar yake gaya ma sauran sahabbai mun san ko ku suwaye mun san matsayin ku a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye yake tare da mu wa iz yanzilul wahyu a lokacin da kuma da kuma lokacin da wahayi yake sauka wa iz yunabbi'una Allahu min akhbarikum da lokacin da Allah yake bada labari da kun yi abu Allah zai sako da aya ya ce ga kaza sai ta cewa ala wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kadim ulika bihi lalle annabi sallallahu alaihi wasallam an riga an tafi da shi in ji sayyidina umar wan kada alwahyu sannan wahayi ya yanke ji sayyidina umar sai ce fa inna ma na'rifukum bima nukhbirukum lalle mun san ku yanzu za mu san ku ne da abinda za mu ba ku labari ala nukhbirukum nakhbirukum wato wato mu za mu san ku ne da abinda ma bima nakhbirukum da abinda za mu ba ku labari sai ce ala man azhara minkum lana khairan zannanna bihi khairan duk wanda alherin su ya bayyana gare mu za mu mishi zatan alheri sai ke cewa wa ahabab wa ahababna alaihi sannan za mu so shi sai ke cewa man azhara minkum sharran duk wanda sharran sa ya bayyana gare mu zannan na bihi sharran za mu shi zaton sharri in ji wato ainihin sayyidina Umar radiyallahu anhu wa abagannahu alaihi sannan za mu kishi shi game da wannan sharrin da ya aikata sai sai sara'irukum bainakum wa bainar rabbikum
yan uwa kun ji ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zannanna zannanna bihi khairan la ilaha illallah hmm wannan ku duba fa wai yanzu wannan sai ku samu wai an aje shi ko yadda al'umma yake typical bakin number one jahili na ɗaya irin wannan kuskuren da ka san kawai gashi ya maimaita sau biyu har ka zo wajen nukhbirukum nakhbirukum ya rasa me zamu ce saboda ba dabbi ba ba ilmin sarfu ba dabbi ba komai ba sani ba bai san nakhbirukum zamu ce ko nukhbirukum ba ya ce nukhbirukum ya dawo kuma ya ce nakhbirukum wanda in ka ritsa shi a cikin biyun me bambancin su me bambancin ma'anan su ya ma'aunan su yake ta yanda wasali daya sai ya canza maka ma'anan karatu gaba daya kuma haka ne tunda bai san bambancin da khabira da akhbara ba dan haka bai san zai ce na khabirukum ne ko nu khabirukum ba yayi ta badan badama shi kadai sannan kuma wai wanda muke zannanna bihi khairan a larabci akwai kalman zannanna a larabci akwai kalman zannanna har so biyu zannanna bihi khairan zannanna bihi sharran a larabci akwai wannan wanda common ka'ida ce simple mai sauki dan ibtida'iya karatu yan aji uku ‘yan aji uku jiniya nake gaya muku ba siniya ba, ‘yan aji uku jiniya, common nan nawo in ka je ka ɗauka na uku, kacal za ka gaya kawo maka wajen karatun a dama'irin raf bariza allaci tattasilu bil madi. Zai gaya maka cewa daga na addallatu alal fa'il ta shiga jikin fi'ili mudha'af fukka idgamuhu za a warware idgamunsa. In ka zo ka samu fi'ilin da aka ce zanna gashi. wannan fili muda'af ne kana sa na a jikinsa sai suka ce fukka idgamuhu a warware idgamun ba za ka ce zannanna ba sai dai ka ce zananna bihi khairan ku duba simple karatu masu sauki irin waɗannan amma kawai ya ɗauko ya ɗauko littafin amma littafin hadisin ma ya ɗauko yana magana yana gani wa al-Imam Ahmad ya kawo a shafi na kaza wanda kaga wannan yana gwada dabbanci da ilmi- da rashin sanin ilimin hadisi haka ake faɗan abubuwa na ilimin hadisi ko za ka faɗi shafi abinda ake fara bukata in ka zo ka fara faɗan namban hadisi in ka faɗi namba sannan sai ka faɗi shafi amma kawai sai zo wane ya kawo littafin hadisi shafi na kaza ba littattafan hadisi da ake musu ba littattafai da suke zuwa sardin su magana kawai a kore su ake cewa shafi amma shi hadisi littafin hadisi namban hadisi yake fara bukata tukunna sannan zaka faɗi shafi ma ka tsallake sai tsallake namba hadisi sannan ka zo yana faɗan cewa na khabiru na khabiru saboda Allah saboda Allah sannan yana maganan zannanna zannanna to da irin wannan wawaye jahilai ƙauyawa typical gashi da wata bakar fiskansa a gurin ba ƙauye kawai shirme ba abin da suka iya su zo kuma suna koyar da mutane wai su ne za su koyar da mutane al'umman manzo Allah ya kai bari ku ji akwai wani kuma wallahi wanda ya turo min wannan din ɗalibi ɗalibi da bai gama secondary school ba wallahi tallahi shi ya turo min yace malam kaji abin da wani yake faɗa gashi ya turo ya turo nake mamaki nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalibi dalibi guda biyu ya turo min ya kamata in nemi ɗayan ma in sa muku wai kuma a haka yana yi wa gashi nan wai yana yi wa malam yana yi wa malam Nura Khalid digital imam wai yana mai raddi akan maganar Ibn Taymiyyah bari ku ji gashi tawa ko dai koyi da nasara to kaji lokuta ta farko da ibn taymiya ya kawo ko dai
gashi
amalada akan san manzala ba akan maulidi ba wannan abu ne wanda yake bayyana ne baka da bukatar sai ka zo ka yi irin wannan tawilin cewa san manzala ko shakka babu kowa ya so annabi in dai musulmi ne akwai lada amma ka duba ya ce wa kazalika ma yahdifuhu ba'd an-nas imma mudahatan lin nasara fi milad isa alayhi salam haka nan abinda mutane suke aikatawa ko dai koyi da nasara to kaji lokuta ta farko da ibn taymiya ya kawo ko dai
wa kazalika ma ya hadisuhu haka fa haka fa wa kazalika ma ya hadisuhu ya hadisuhu me kenan ai ka rikita ka- wannan karatun bai da ma'ana da ya gani da ya gani da ya sani zai ga manzo Allah yana cewa man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun fi'li mudari'i da yazo na fi'li mudari'in wanda madin sa yazo ala af'ala baya taba zuwa da yaf abin nan yaf'ilu ko yaf'alu sai dai farkon sa damma ake mai yuf'ilu ko haka dai ba za ka ce a hadasa ka ce ya hadisu ba sai dai ka ce a hadasa yuhudisu a hadasa yuhudisu wa kazalika ma yuhudisuhu amma shi yace ma ya hadisuhu ku duba yadda ya rikita ma'anan malam ya lankwasa wuya arabiya karfi da yaji karfi da yaji ni da aka nuno min shi ma na na dauka wallahi irin yan rawan nan ne saboda abin da ya faru lokacin da aka kawo min wani hoton sa sai na ga ya sa wani earpiece ya zuro kunne daya kana ta wannan ai sifan yan rawa ne waye wannan kaman wani irin masu irin ayama disco dansa din nan na gan shi haka fiskar sa ba annuri haka dai y- yanayin su kalan sa ba annuri nace wannan ai dan rawa ne yace a wai malami ne nace wannan nace samun inji kawai ana sawa nace turo ya- yana sa ya ji yace wa kadhalika ma ya hadisuhu nace a sai ya ce min buɗan bakin yaron kuwa sai ya ce min ai kuwa da kace mai dan rawa kaman ka sani dama abin da ya daga shi ma Adam A zango ne shi da Adam A zango suka fara rikici nace alhamdu nace ni na sani na sani za a rina za a rina abokin Adam A zango ya zama na kuma shi yake koyarwa a masallaci a malam ka tafi Kannywood ka tafi Kannywood tsakani da Allah ka tafi Kannywood ka tafi Kannywood wannan yana daga cikin abubuwan da muke gaya wa izala ku gyara irin waɗannan yara masu shirme a ciki ba a rasa yin izala masu basira masu kaifin tunani ba a rasawa masu wanda sun san me suke yi bakinsu akwai dabdi wannan ba laifi ku sa su ku sa su ya zamana da su kuka kuka, kuka abin nan amma irin waɗannan yara da kuka turo irin su Yusufu irin su shi sahibin Nakita Nakita sahibin Nakita da kuka turo da shi irin waɗannan zannanna ya hadisu na khabiru saboda Allah saboda Allah izala wallahi tallahi kuna cutan al'umman annabi wallahi kuna cutan al'umman annabi ku bari ku turo masu haske a cikin ku su koyar amma dai Nakita Nakita Nakita a ce wai mace ce za ta zo ta rutsa shi ta dinga mai irin wannan gyararraki alal mar'il muslimu alal mar'il muslimu ya sayyadi al'amari musulmi mu to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu muna da gaya muku idan kun ki kuka ci gaba da haka akwai lokacin da ɗaliban ku za su dinga sako da ku akan membari suna lakaɗa muku dukan tsiya Allah ina gaya muku an kusa kai wannan lokacin wannan shine magana ta gaskiya abu na ƙarshe yadda zan buɗe waya yanzu shine zan ƙara maimaita maganin Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin Iqtida'us Siratal Mustaqim ya kawo ya ce fa innan nafsal lughal arabiyya min ad-din yaran larabci bangare ne daga cikin bangarorin addini wa ma'arifataha sanin yaren larabcin fardun dole ne wajibun dole fardun wajibun kuji fardun wajibun fa inna fahmal kitabi was sunnah domin fahimtar alkur'ani da sunna fardun dole ne wala yufhamu illa bi fahmin lughati al-arabiyya ba a fahimtar alkur'ani da sunna sai da yaren larabci wa ma la yatimmu al-wajibu wa ma la yatimmu al-wajibu illa bi fa huwa wajibun abinda wajibi ba zai cika ba sai da shi ya zama wajibi da haka mu roƙon da muke yi alal aqall waɗannan yara ko da za su fito su ce yan izala ne to duk yanda gabar da take tsakaninmu da ibnu taymiya ba ma son mu ga mun kalli irin waɗannan yaran mun ce su almajiransa ne saboda mun san bamu mai adalci ba wallahi su daina haɗa kansu da ibnu taymiya su nemi wani dai shehin daban amma ibnu taymiya wallahi wannan bainahum wa bainahu mafawit wallahi akwai rata tsakanin su da shi su daina da Allah haɗa kansu da ibnu taymiya su nemi dai wani duk irin gabar da muke da ibnu taymiya din nan da muke caskwadan sa amma mun tabbatar waɗannan ba su kai su zamanto su shiga cikin inuwa almajiransa ba wallahi wallahi jahilai ne kawai jahilai neman abinci suke da da'awa ku ci gaba da neman dawon ku wannan yayi amma dai bai kamata abubuwa su zamanto irin haka abubuwa su dinga kwabewa ba muna taɗa ba izala shawara yaran da kuke raina ba ku raine su da kyau ba ba ku raine su ba dalla a duba dai idan an duba a gyara amma abu ya dinga tafiya a haka wannan kuskure ne kuma an Allah yadda za mu ɗauki waya ko ɗaya ko biyu mu ji shawaran ku yan uwa wace shawara kuke da shi wa malaman izala musamman masu cewa na kita din nan mu ji wani shawara kuke da shi a ba su shawara don Allah ba su shawara Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Kamar ya shirya an tashi lafiya alhamdulillah lafiya ƙarar almajiri ne
Ina da abubuwa hudu da zan ci a takaice to bismillah Kada ya kamata in mutum ya kamata na dawon malamta ya kasance an san tarbiyyar da gidansu da ya tashi da shi.
Mm,
To a nan kuma mun samu lallai wani ya ce mana mahaifiyar mahaifin sabarawan odi ne.
mahaifin waye
Ah, Malam wanda ka danna da- daga farko ba sai an fara suna ba.
okay mahaifinsa Eh, Barawan odi ne.
to subhanallah Eh, wannan wani malami ne ya fara haka.
na
Eh, akwai kasafin kuma. Na biyu kuma ya kamata a san mutumin inda sana'arsa.
gaskiya ne
To, sana'arsa ya ce shi dai sunan din ma ba zai iya yi ta ba sai da kuɗi.
in ji shi Eh, sosai wannan kam. Ya ce sunan din ma ba zai yi ta ba sai da kuɗi.
to
To, bayan wannan na uku a san sa da iliminsa.
haka To kuma mau- maudu'in yau da kai shine akan iliminsa ne lalle ba tsorai ba ba so biyu ba ana jefa shi sama da faɗi ba nauyi.
haka.
Na hudu a san sa da halinsa.
gaskiya ne
To a halinsa kuma da sayadi ina roka, a kira sayadi munir, shi zai iya shaidan wannan yanzu, sayadi munir, koza.
nawa kenan Eh, namu dukanmu.
to yayi
Yawa, shi akwai lokacin da ya danna, wancan mutumin yana wai magana a kan nagartan malumman sai sayadi munir ya danna shi. Shi da kansa cikin kasusuwansa yake cewa akwai in mutane kaza suka zo mai masallaci. Za a caccaka musu wuka a cikin cikinsu.
eh Eh sosai wannan kam. Yanzu inda na na gama kod.
malam mai kira ta wasu ka daina da Allah ba ta wasu ba ke kira Allah ka daina kai hankali na Na gama kod don Allah ya kira sai ya demo ne shi zai iya ma tuna a wani karatun sama ya danna shi da wuri.
ba matsala a kan lamun gode Eh eh lallai an yi haka.
Adalla. Gode.
ka Allah ya sa sun ji abin da aka faɗa
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malam barka da aiki. Malam gaskiya ne shi shi ya yi gaskiya.
na'am Shi ɗaya Usman Bauchi ya rajullahi yana cewa su in wai malaman jahilai ne jahilan malamai ne.
gaskiya ne gaskiya sai sun ka shiga cikin jahilai su malamai ne amma in sun ka shiga cikin wai in sun ka shiga cikin jahilai su malamai ne amma in sun ka shiga cikin malamai kuma su jahilai ne Hmm, gaskiya ne.
amma yanzu kaga su wai ka sama wai kai malam in suna abin nan ba su ba da lambobin su a kira su irin
gaskiya ne to amma wani shawara zaka ba su gaskiya malam su koma Wani shawara masa zaka ba wa su shugabannin izala na su taimaki ɗaliban su su dinga zuwa
gaskiya su koma malam wajen malamai su ɗebi karatu gaskiya ne to amma Allah.
kaga su daina su daina su zai ne daina kirarin su malamai ne malam eh su daina turo ɗaliban su suna zuwa suna cewa su za su koyar da al'umma su dinga cewa sahibin nakita misali malam wallahi ko manyan haka suke har da manyan su
Allah ya kyauta Allah ya gyara Allah ya saka da alkhairi malam Gani, mu san su muke muke ba su wannan shawara mun gode wallahi gaskiya ne su daina zagin mutane su koma makaranta su yi karatu gaskiya ne to mun gode kwarai da gaske to Allah ya saka da alkhairi malam alhamdulillah assalamu alaikum
to kullum
assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam ya gajiya lafiya da rauni da ba da ya kokari alhamdulillah masha Allah wane ne Ah, kana magana da Abubakar ne daga garin Adamawa na'am bismillah malam bakar wata shawara ake da shi eh wato malam ni nawa ba shawara bane da godiya ne yake nake so in wa malam bisa ga kokari da kuma fahimtar da mu da yake hakan
to sai kuma dan wani magana guda ɗaya da nake son yi wa malam na'am
Wato malam ina ɗan bibiyan wajinka sosai dai hakan nan ta Facebook. Sosai zamana ina jin wa'azin malam kuma ina karuwa sosai ina fahimta. Sosai dai ina ɗan cin karo da cikas akan wa'insu abubuwa kaɗan da malam yake wanda sai naga kamar ni bai bai yi daidai ba.
to ka zaka mun nasiha kenan yanzu A dan yi dai magana dai akan nasiha ba, wannan ai ban fi magana.
karfin kai mun nasiha ba ai zaka yi mun nasiha mana To wannan gaskiya ne haka ne malam.
Mm, bismillah ina jin malam in yana wa'azi yana irin dan ambaton mutane da wa'insu kalmomi wanda ni kaina in ina sauraron wa'azin ba na jin daɗi kaman wata kaman kalma?
irin kaman irin wawa Mm.
ko kuma wasu kalmomi dai gaskiya hakan ne nan ina yi
so malam shine nake cewa malam kaga ku ne malamai Mm.
ko kuma ku kuka karantar da mu cewa in mutum zai yi wa'azi ya zama yana yi da hikima da kuma fasaha yanda zai zamana ala- alal akalli wanda yake magana akan shi zai fahimta sannan kuma ya mishi adalci Mm.
sai nake gani kamar ambaton wayannan abubuwan bai dace ba.
Mm, To a na gode da nasihanka amma ina da ɗan tsokaci so kamar irin wannan kalmomi sufanta mutum ne da sufar da ya bayyana da shi ba wai ka kaya mai abin da bai da shi bane zagi shine ka zagi mutum da wani kamannin da ka san baya dauke da wannan kamannin ka jona mai amma misali yayi abu na wauta sai ka ce wa mutum wawa wannan ni a fahimta na ba zagi bane sannan abu na biyu a zaka samu duk kalmomin da muke faɗa masu zafi ba su kai kalmomin da ake gaya mana na cewa a ce mana kafirai mushrikai yan bidi'a ba ka san mu kullum abin da muke kokari Kwarai.
harcen mu dab'i da shi kenan ba za mu taɓa cewa mutum kafiri ba duk yanda zaka je ka dawo
Eh wannan gaskiya ne ba za mu malam ce maka- gaskiya ba za mu ce maka kaza ba ne.
ba za mu ce maka kaza ba to amma kaman irin waɗancan kalmomi kuma zaka samu yanzu misali zaka samu alqur'ani shi irin wannan kalmomi ah, ba ana kiran su zagi ba ana kiran su justice al'adala adalci yanzu in ka zo Adala, misali, haka.
eh, adala in ka zo kamare ni misali ko in